بسم الله الرحمن بسم الله الرحيم الرحمن الرحيم والثالث احتجاج أهل الحنف من بعد ور أدق اللهائفين خيار ما كالعوج كالعود لا نسلم أم ملك النفس خيار الملزم دليلهم ملك الفتان ونس مسلوق لإلة ينس
والرابع اعتراضه بمستقل أو ما يكون في علة علة النكل نكل للشافعي فاهم يلزم فيه الربا كالبر لا نسلم علته التام فهوت يستقل وليس في التفاح قالوا ما نكل لا تجد الطعام بالطعام أو ما بالطعام وإن آمن ورد
بمسكر قتل عدو عامدي حتم به القصاص كالمهدد الآن في رمز العدوان لا في بعلة إذا الجرح على جوابنا مناسب للحكم فمستقلا باعتبار سمي نعم والثالث na uku daga cikin itiralat wato su ne abubuwa ko kuma ana kiran su kawajibu na kiyasi wato abubuwan da idan ka kawo kiyasi za a iya suka da su a ce ai kiyasin naka ma bai yi ba saboda dalili kaza to na uku daga ciki dama mun ce abubuwa guda shida ne na uku daga ciki shine ihtijaju أهل الحنف inda ma'abuta hanifa suka kafa hujjan نعم من man تعس ta hurrin atakat wannan wadda ta ma an yanta ta karkashin ɗa
نعم wala ha ya fili yaro نعم yari ka ce ya fi yana cikawa نعم yaro kai makal abdi yaron abin da yake kamar na bawa ya fi yana Na'am.
cikawa
نعم wato su abu hanifa ne suka faɗa suka ce idan misali mace tana auren ɗa ko kuma tana auren bawa to su a wajensu duk lokacin da aka zo aka ce an yanta ta to tana da yari a wajen tana da zaɓin da ce ita auren nan ba ta yi shikenan kuma dole a rabu- dole kuma a raba su ko muka ce a'a idan bawa ne dai wannan mun yadda haka amma ban da ɗa domin hadisin da ya zo a kan maganar bariratu ne da ake magana ko wanda yake aurenta bawa ne ita ma tana baiwa sai aka sai aka zo aka ce an yanta ta da aka ce an yanta ta saboda haka sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce malakti nafsaki a hatari kin mallaki kanki yanzu saboda haka kina da ikon da zaki zabi ki zauna tare da dan uwanki ba wannan bawan nan ki zauna karkashin sa ko kuma yanzu a rabu da ki saboda haka sai take aiko ni haka ne na zaɓi kaina shi kuma wannan wanda yake auren nata aka- Allah ya ɗora masa ya jarrabe shi da santa kwarai da gaske saboda haka ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yana ta neman ceto cewa ya rasulullahi a san yadda za a bata hakuri ta dawo shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce to ya je wajen ta ya ga mata ceto kin ga ga inda har mijin ke ke ciki ya jarrabu da sanki saboda haka yanzu ba ta dawo ba ta ce ya rasulullahi wannan magana da kake faɗa mun umarni ne ko ku a'a ka zo ne a matsayin ka cece shi ta ce a'a ya ce a'a ba wannan magana da ta umarni a ciki wannan kawai zaɓin kanki ne in kin ga dama kawai na zo ne a matsayin ɗaya irin damuwar da yi ta ce to in ku haka ne ya rasulullahi babu wata gamiya da za a yi min ni in koma gidansa ba zan koma ba saboda haka Rasul sallallahu alaihi wasallam ya rabu da ita to akan wannan hadisin su kaga ai magana bawa ne take karkashin bawa to mu sai muka dubi wannan illar cewa ai cewar tana karkashin bawa shi yasa saboda yanzu ta zama ɗaya ta tana ikon da za ta ce ni ban zauna karkashin bawa ba to yanzu idan a karkashin ɗa take tana shi kuma yake auren ta a matsayin baiwa yanzu aka ce an yanta ta to da me za ta yi takama ba da yanci ba ne to wanda ke karkashin zama ɗaya ne to kaga da me za ta zaɓi kanta kenan باو to shi abu hanifa sai ya ce a an shi a wajensa kawai inda an yi riga an yi magana zancen cewa malakti a kin mallaki kanki din nan to fa hatari can baya kuma mun faɗa mun ce idan fa ta zo tana bayyana makasudin illa duk lokacin da aka zo idan muka zo muka kawo muka faɗi hukunci to daga an kawo abin da ya zo bayan wannan hukuncin to wannan shi ke bayyana illa cewa ba hatari din nan kawai ya nuna cewa illar kina da ikon da zaki zaɓi kanki kawai babu wani zancen cewa a'a ah, mu duba wannan hukuncin cewa bawa take aure ko ba take aure kowa take aure kawai ba hatari tana da ikon da za ta zaɓi kanta kawai yanzu in ta mallaki kanta domin wannan shi ne ya nuna cewa illar ah, hukuncin cewa ba hatari ne ke zaɓi kanki to su akan magana da suka yi magana ke suka ce ya su a wajensu da ɗa take na karkashin ɗa ne ko tana karkashin bawa duk ɗaya ne shi ne mun kuma za mu maliki a kan na lusallimu ba za mu miƙa kai da wannan hukuncin da kuka faɗa ba domin me in malaka An- hanyar wannan an nace Na'am.
mu haka ba muna sakila ce ka san duk lokacin da ta zo kuma kana da iyali ka iya yin aiki ka ce milka ha ko kuma ka ce milku ha amma dai galiban idan ta zo ba tafi yin aiki ba annahu sai ya zama duk lokacin ta zo ta aiki sai ka ga lamirin ta ya koma kudin nan sai ya koma ya zama lamirin sha'ani shine kamar sunanta sai ya zama ai annahu ake cewa shi na'am labarin milka Amma- annabsa na'am ita mallakan nata rai da ta yi
na'am alhiyaran da Alhiyaru.
su na'am shine mai lizumta wannan na hiyari na'am cewa ta mallaki kanta ai shine ya lizumta hiyarin kai ko na'am to tunda haka ne kuwa mallaka kanta da ta mallaka ai yanzu ta mallaki kanta ne karkashin ta to zan me za ta wani hiyari ba zan wani hiyari ai a nan wajen
na'am daliluhum dalilin su na'am mallaki malakki ba hatari na'am cewa mallakta din nan kin mallaki kanki ba hatari saboda haka ki zabi abin da kike so inassi wannan ya zo ne da nasi su a wajen su wannan nassu su kaga nasi kuwa musu- mutlakun shi ne mutlakun.
mahaɗa da illatin ga illa yunasu da ake nasanta mun faɗa mun ce yana daga cikin maslaki na illa shine annasu a nasanta abu wanda ko muka ce nasanta wannan kawo fa yana ɗaya daga cikin abin da yake bayyana illa saboda su a wajen sai suka kama hujjar cewa fa hatari din nan ya nuna cewa kawai ki zaɓen yanki ba a faɗi cewa wai a'a dan tana ƙarƙashin bawa ba ko ba ƙarƙashin bawa ba kawai daga ta mallaki kanta tana da ikon da kawai za ta zaɓi ko ta mallaki kanta a ƙarƙashin bawa ne ko ta mallaki kanta a ƙarƙashin ɗa ne kawai za ta zaɓi kanta kawai babu wani bambanci
wa rabiu na hudu itiraduhu mustaqillin na'am shine ya zama an yi itiralin ita wannan kiyasi bi mustaqillin da abin da yake masa kadai bai sakandanta dama mun faɗa mun ce idan misali aka ce yau ga asali ga hukunci ga kuma illa sai kai ka zo ka kiyasare shi akan wannan illar sai wani zai ce to ai kai wannan illar ma da ka kiyasa din ai ba ita kadai ce illar da za a kai wannan asalin hukunci ba akwai wata illar ma bayan wannan wato ma'ana ba ita kadai ce ta sakannanta ba akwai wata illa amma misalin illa ce ta guda ɗaya kai to ai abin sai illoli sun taru guda biyu sannan suke zama wannan abu to wannan abun yana daga cikin abun da za a soki siyasan naka
na'am shine kai ijrali bi mustaqillin da abin da yake illa ba ɗaya take mai sakannanta a ce ai ba ita kadai ce ta sakannanta zo ta wannan hukunci
aw amma ma ya yakunu kunu juz'a juz'a illatin.
illatin ko kuma abin da zai zamo juz'i ne na illa nukila da aka ciro shi wato ya zama na cewa ita illar ko da kwaya ɗaya ce kai daga tashi zaka faɗa juz'in ta ka faɗa baka faɗe ta kulliyar ta ba to shi ma wannan yana ɗaya daga cikin abin da idan ka kiyasta akan wannan abun ka ce ai kai ga dalilin da yasa ka faɗa ka kiyasta wannan rashin akan azali aka ka faɗi wannan abin sai aka duba aka ga to ai abin da kace zaka kiyasta kawai wani bangare daga cikin illar ne ka ɗauko shi ka dube shi kawai kai abin kaga can muna magana ne illa guda biyu ce sai kuma ka ɗauki ƙwaya ɗaya to yau kuma idan ƙwaya ɗaya ce sai ka ɗauki jirgin ta kuma baka faɗe ta kulliyar ta ba sai ka zama akan ta kake yansa to shi ma sai a iya ce maka a a maka israeli akan wannan abu to ina misali kaga kusan duk abu ɗaya ne shi sa ya haɗe zuwa gida na'am lisabi'i Al-Tufawu. a tufahu na'am tufa da imamu shafi'i tuwamu yace domo yace abinci ne da zama yalzamu fi fi riba wanda riba yake lizima fi cikin sa kalburri kamar alkama na'am shi a wajensa shi a imamu shafi'i cewa ya yi a mai da suna tufa yadda alkama aka ce ba za a yi wa yake da suna ba za a yi riba a cikinta ba to haka tufa ita ma ba za a yi riba a cikinta ba domin abin da aka bayyana cewa aka yi la ta bi da'ama bi da'ani kada ku sai da abinci da abinci illa mislan bi mis- mis- mislan sai tanka da tanka wato daidai wa daidai kenan to kaga da amu ai an samo shi ne daga duhu mu kawai dan dano ko to shi a wajen sai ya ce wannan illar kawai ita ya kalla cewa kamar yadda alkama take da duhu mu haka shi ma tuffa take da duhu mu to tunda duk suna da duhu mu to da haka shi sai ya kinsa tuffa ma ba za a yi wannan dinta ba mu kuma da muka zo sai muka gaya masa muka ce a'a kanu an ka sallu kalli wannan illa ce kwaya ɗaya ka kalla ita kuma ba ita kadai ce aka duba aka ce abincin nan aka ce alkaman nan ba za ta yi wannan ba ita alkama abin da yasa aka ce za ta yi riba illa bi a kalla kafin a ce abu bi halitta a yi ta a- a- riba kai ta shiga cikinsa dole ne sai ya zama na cewa abin zai karba ajiya kuma za a yi cinsa a ci- a matsayin abinci dole ne wannan a ce akwai wasu mutane ko da ku a wajen ku ba ku daukar su a matsayin abinci amma a ce akwai wasu mutane waɗanda su a wajen su za su iya cin wannan abin a matsayin abinci su kushi ka misali yanzu kamar dabino haka larabawa su suna iya daukar su a matsayin abinci amma mu abincin ma ya mun dauke shi ne kawai a matsayin kayan marmari kawai to tunda dai akwai wasu mutane da suke daukar su a matsayin abinci kuma za ka iya ajiye shi yanzu ya daɗe ba tare da ya lalace ba to wannan illa guda biyu ita ce ta sa yanzu ba dama yanzu ka ba dabino ko da iri ne kwano ɗaya a ba kwano biyu ko mai kyansu in aka yi haka akwai riba kenan a ciki amma tufafa ai ba wani wanda yake ɗaukar ta a matsayin abinci balantana kuma idda hari in ka ajiye ta ma ta daɗe ita ma lalacewa za ta yi hakan haka ne kenan ashe kenan ma ka ce watakila dumu ne ma a matsayin man akwai wanda za su iya ɗaukar ta a matsayin abincin to ai ba ta iya zuwa don haka ne kaga illa guda biyu kenan amma shi kawai sai istiqlali da bangaren du'umu din ya manta da zancen iddihari to shi za muka ce masa mu ba mu sallama ba domin a nan wajen mu kafin a ce wannan abun ita alkama kafin a ce an mata hukunci cewa riba tana cikin ta sai da aka sami illolin nan guda biyu tukunna sannan aka ce masa riba tana ciki to shi ko altufa ba ta ciki ba ɗaya yake da ita. yawa Shi ne Na'am.
gashi nan.
na'am illatu illarsa na adum shi a wajen sa imamu shafi abin da ya faɗa kenan yace du'umu ɗanɗanan nan a- shine shine shine illarsa dalilin da yasa kenan shi ya kiyasa tufa akan alkama kamar yadda buru take dumu haka tufa ma dumu akwai dumu wa qutun yastaqim saboda haka sai muka ce musu a dumu din nan kutu ne abinci ne kawai sai kille sai kandanta in ma ka dauke ta a matsayin cewa ita abinci ce za a yi ci a koshi to a shi kadai ne ka dauka to kuma ba shi kadai ne yake sawa ya sa shi ita wancan alkama aka yi mata aka ce riba tana shiga cikin tana shiga cikin ta ba wa laysa fi tufahi shi kuma bai zama a cikin atufa ba qalu ba ba a cikin atufa a cikin wannan abu na'am qalu kalu sai suka ce su yi malhaba ma Manukil.
manukil sai suka ce ai manukil din nan ma din wasuliya ce manukil abin da aka ciro na hadisi na la tabi'u da da'am ama bi da ami kada ku sai da abinci da abinci na'am qad kada awa ma'a na'am ya yi nuni ne da mai ga ɗanɗano kawai an gane su su su imamu shafi su ne suka kawo wannan hujja suna kare kansu cewa ku da kuke magana da can cewa sai an zo an sami wani ah, iddihari a jiya ai cewa aka la tafi dama bi dama saboda haka abinda ake magana duk mu kawai ake magana in dai abu yana ɗanɗano to shi kenan kawai su a wajensu ba za a yi wannan abu wani aman warat ko da dai cewa duk mu ya zama lu- lafazi ne ami ya gama kowane irin abu saboda haka wannan ya hada hadda ma da yake da suna hadda ma kowane abu ne wanda yake da duk mu kawai shi na riba ba ta shiga cikin sa ba
na ai afuwar riba ta shiga cikin sa take zance na na to kaga mun gama da wannan wannan ana magana zancen inda aka zo ai istiqlali da illa kwaya daya bayan kuma illolin ya kamata a kalle su da yawa amma sai shi ya kalli illa kwaya daya kawai ya ce ita ce wannan din sa sai muskilin katul aduwin kashewan maki amidin ka kashe shi da gangan na'am hatumun hatun bai liƙi sasu wannan an wajabta tiraji biyi da shi kal muhaddisi an bi muskilin din shine ma'adinsa na'am katila aduyun amidin bi muskilin ka kashe maki da gangan bi muskilin da wani abu mai nauyi na'am to hatumin bi da kisasu na'am lalle wajibi a kiya- kisasi da wannan abin da ka kashe shi kal kalmar muhaddisi haddadi kamar wanda yake mai kaifi ma shi a a wajen kisasi an bayyana cewa idan ka kashe mutum da wani abu wanda yake za ka ji masa rauni to in ka kashe shi ko kuma kai masa kai wani masa wani abu to kai ma za a yi kisasi a ce shi ma ya zo ya rama kun gane ko wani abu ne ka yanke masa hannu da shi ko kuma wani abu ne ka gabace ka yanke masa ko makamancin wannan ko kuma a kashe shi ma kai to in za a yi shi ma za a zo a yi da wannan abu ne a ma kisasi da wannan abu to bayyanawar da aka yi shi kamar abu- imamu abu hanifa magana da yake magana sai ce ai abin da aka ce za a yi kisasi da shi sai idan abu ne wanda yake mai kaifi wanda za a iya jiyo mutum rauni kafin a ce ya kai haddin mutuwa ko kuma haddin a ce wannan gaba a rasa ta amma yanzu da zaka ɗauko dutse ka gaba shi da kaifi ka zo ka buga wa mutum to ba za a magana kisasi ba a nan wajen, shi a wajensa domin abin shi a wajensa ya ce kisan sai yana da ta'alluki kuma kaman ka faɗi wani juz'i ne amma baka faɗi juz'i ba kaman ka ce an yi kisa kenan ko kuma an yi wani abu da ya kamata a kisa shi amma za a yi shi sharaɗin sai da muhaddidi sai idan an yi rauni za a yi wa mutum rauni sannan kisa shi yake shigowa amma idan ka ɗauko wani abu wanda yake ba mai kaifi ba to wannan ba za a yi magana da sun kisanci a nan wajen ba shi abin da ya magana ke mu ko sai muka ce a ai magana kawai da ake magana amdu wal udwanu kawai kai abin nan da shi shigi da gangan kawai shi ake duba wannan abu ba zancen cewa a lalle sai da wani muhaddidi ko da menene ka ɗauko kai wa mutum mai kaifi ne ko mara kaifi ne kowane irin abu ne kawai za a iya yin tashi kawai mai ake duba amdu wal udwan kawai ake wa shi ko yace a'a bayan amdu udwanin sai idan abin da kai da shi kuma ya zama na cewa mai kaifi ne shi to shine abin da muka yi magana muka ce mu kashe maki hamidin da gangan bi musilin da abin da yake mai nauyi Hatimu. da yake sasu lalle a ce an maka kitashi in ka zo ka kashe wani makiyinka da wannan abu to lalle a ce a maka kitashi da wannan abu da al-muhaddisi kamar yanda idan kai masa da mai kaifi ma za a ce a kisasi to haka shi ma idan muskilin ne ka dauko shi ma haka za a yi ma kisasi mu abin da muka faɗa kenan الحنفي Abu Hanifa العمد yace ka ga ganganci da والعدوان shishigi لا يفي a ba wannan baya cikawa bi illatin da illa ba za ka zo ka ce kawai shi kadai ne illa ba إذا الجرح sai dai yayin da idal jahu jara idan dai har miki ya zama yawo binta aka ce ba miki kawai zuwa kai ka zo ka buga masa ba maki ma da ka buga masa dinnan ma a jiki ne bai rauni ba inda za a zo ba za a gama wani alamar rauni ba amma ga shi kuma ya faɗi ya mutu to a wajen su ba za a yi magana da sai in gane sai dai a koma magana jiya ko kuma wani abu amma ba za a yi magana jiya to shine mu a wajen mu muka ce a mu ba ruwan mu muskilin ne ko muhaddidin ne kowanne ne daga ciki kawai za a yi isansu ne kawai نعم جوابنا jawabin mu مناسب للحكم wannan abin shine ya zama mai dacewa da hukunci wannan abin da muka yi magana na cewa a kawo abin nan kowane irin ne muskilin da goma haddadin ne shi ya dace da hukunci نعم فمستقل باعتباره sammi نعم saboda haka ambaci wannan abin ba mustaqillan ka ce masa mustaqilli ne bi itibarin da izinar wannan abin da muka faɗa cewa mu kawai abin da ake duba hukuncin abin da ya duba cewa idan za a yi kisan nan a duba amdu ne wani udwanu kawai wannan muskilin ne cewa sai an yi rauni ko ba a yi rauni ba duk ba shine abin da muka yi magana ba saboda haka wannan matsalar udu amdu da udwanu ita ce kadai illa mustaqilliya akan wannan harka ba ta bukatar zuwa wata illa ta da za a ce sai da wani muhaddisi السلام عليكم alhamdulillah